الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره وميزانه العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الحمد لله mun gode Allah tabaraka wa ta'ala da ya nuna mana wannan lokaci yau muna uku ga watan safar hijira na ta muhammad sallallahu alaihi wasallama daga makka zuwa madina shekara dubu daya da dari hudu da arba'in da biyar wanda ya daidai da goma sha tara ga watan ogas na shekara ta dubu biyu da ashirin da uku miladiyya mun dawo kan karatunmu da littafin shekul islami wa sarif al'anami alhaji ibrahim iyas radiyallahu anhu da ake ce masa ruhul adab lima hawa mini kamin wa adamin lura da littafi na shiri na dubbulinsu muna cikin baitukan da shekul islami wa sa'adat al'anami alhaji ibrahim iyas radiyallahu anhu yake cewa la tafrahan bi an uminu imta wa farah bi man an'ama in aqalta wa kullu ni'matin tazulu duna man afsa fa za ta baki fi kulli zaman shehu radiyallahu anhu yake cewa kar kai farin ciki da ni'imomin da aka maka kai farin ciki da wanda ya maka ni'ima idan kana da hankali kowace ni'ima za ta gushe banda wanda ya maka ni'iman nan shi yana na cikin kowane zamani shi ne Allah tabaraka wa ta'ala da muna cikin bayanin wannan baiti da mai lubun lubbi ya kawo mana sharhin menene wannan baiti yake nufi akan maganar mutum ya farin ciki idan abu farin ciki ya same shi ko kuma ya girman kai idan an masa wata ni'ima tunda an ce la tafrahan bi an ummikum imta kar kai farin ciki da wasu ni'imomin da aka maka kai farin ciki da wanda ya maka ni'imar idan kana da hankali to inda magana take shine abin da aka baka ne shi zai jawo kai farin cikin abin da aka baka ne shi zai jawo kai alfaharin nan abin da aka baka ne shi zai jawo kai girman kai saboda an maka wata ni'ima to shi ne sai mai rukunin mai gida mana cewa balladi ya tabi hawa nafsiya minhu aw ghayrihi faqad ja'ala ma Allah ilahan wa sababu al-hadith bi annahu a'zamu qubhan min alihatin farida ta'budu fil ardi min awsan wa asnam فما لهذا الإنسان من نصير حين يأتي عليه من الواهب القهار عذاب وتقريب لكن لم يسكت لم يثبت العلي الرحيم أن قال لهذا الإنسان لا تجعل مع الله إلها آخر فتبعد مذموما مقبولا ya gaya mana kamar a karatun da ya gabata idan ba manta ba yana faɗa mana cewa abin da yake jawa mutum ya farin ciki a cikinsa shine akwai bin son zuciyarsa mutum yana bin son abin da zuciyarsa take so sai ce fallazi yake bin hawan nafsiya minhu wanda yake bin son zuciyarsa abinda zuciyarsa take so yake aikatawa au gairihi ko kuma son zuciyar wani sa fa qad ja'ala ma Allah ilahan lalle hakika ya sanya wani ubangiji tare da Allah madaukakin sarki wa saboda hadith wanda hadith ya siffanta shi bi annahu a'zamu qubhan cewa shine mafi munin aiki min alihatan daga alloli farighatan ta'budu fil ard wanda daga allolin da ake bautawa a bayan kasa min al-awsani daga gumaka wal asnan da gumaka da ake bauta musu kamar ya da insan min nasib wannan mutumin bashi da wato mai taimakon sa ina ya ce alaihi min wa'id qahar lokacin da zai zo a gare shi daga Allah madaukakin sarki mabuwayi guda ɗayan nan lokacin da zai saba gare shi azabun wa taqdir wato azaba da kuma Allah ya kawo masa abin da zai rusa shi lakin lam yaskut al-alim rahim wallahi na madaukakin sarki bai akan wannan ba an kare hadal insan sai da ya ga wannan mutumin cewa la taj'al ma Allah ilahan akhar fatakuda mazmuman maqzula kar ka sanya wa Allah tabaraka ta'ala wani ubangiji sai ka zama albun zargi kuma magaskanci to anan wajen abin da mai lubullubi yake fara mana shine shi yake maka la tafrahan bi an ummu in sha wa farah bi man an'ama in aqalta wa kullu ni'matin tazulu duna man afda fa zaka badu bi kulli zaman sai yake ga maka cewa abin da ake nufi anan shine karka yi karka bi son zuciyarka dan mutumin da yake bin son zuciyarsa ko son zuciyar wani sa to ya sanya wa Allah tabaraka wa ta'ala wani ubangiji ya sanya wa Allah tabaraka wa ta'ala wani Allah bai yadda da Allah ne ubangijinsa ba yanzu allolin su ma guda biyu a wajensa kamar yadda hadisi ya siffanta shi da abu mafi muni kamar da makaranta a baya hadisin da ke cewa mata da zillin samari min ilahi ya abu min dunillah a azamu inda Allah min hawa saba babu wani abu a bayan ƙasa a cikin saman nan abun da ya wato sama ta masa inuwa wanda ake bauta masa koma bayan Allah mafi girma kaman sun zuciya to kaga shi ne sai ke ga maka cewa to anan ana maganar cewar abinda hadisin nan ya siffanta na mutum cewa yana bin son zuciyarsa to ba wani ubangiji wato ba wani Allah da aka riga bayan Allah tabaraka wa ta'ala mafi muni wanda za a zartar da mutum a kansa kamar son zuciyarsa da ya dauke shi ya mai da shi ubangijinsa yace wannan a bayan kasa ya fi bautan gumaka ma da ake yi to wai wannan mutumin ta ya zai samu tsira ne wanda shi ba bautar Allah yake yi ba yana bautar son ransa ne ta ina zai samu tsira lokacin da azaba za ta zo a gare shi lokacin da Allah zai rusa shi ya rusa lamarinsa gaba daya to kaga farin ciki da jin cewar kai kake yi shi zai jawo maka cewa ka samu wannan son zuciyar a cikin rayinka kana ganin cewar duk iyawarka ne da yinka ya jawo abu ya zama yadda yake ya ji saboda kuma Allah da maraka ta'ala bai yi shiru akan wannan labarin ba sai da ya gaya maka kai dan adam cewa la taj'al ma Allah ilahan akar kar ka sanya wa Allah wani ubangiji kar ka sanya wa Allah wani abun bauta bayan shi fataku da mazmuman makzura sai ka zama wato abun zargi kuma kaskantacce to ai idan ya zama son ranka kake yi son ranka kake bi to shine ubangiji da ka sanya din kenan an ce kar ka sanya wa Allah wani ubangiji tare da shi kar ka sanya wa Allah wani wanda kake gani kamar shi ba ubangiji to sai ka sanya son zuciyarka son zuciyarka ka rike ita ce take take take biyar da kai sai yadda sai da kai haka ke to ka kama da ita ubangiji kenan to in ka zama haka za ka zama abin zargi za ka zama kaskantacce saboda gashi nan dai a zahiri sunanka musulmi ko a zahiri sunanka mumini a kana ayyukan ibada duka za ka ce a yi amma son zuciyar da kake yi fa iyyaka ayyuha salihul karim wa in sha'ar qatil aw samma farah alladhi yadurru bil insani ila ibtida'i القيم والمعاني الإنسانية الفاضلة وإلى تجاوز الهجوم الشرعية فإن هذا الانشراع هو عين الكبر ألا إنه الكبر يجي فإياك أيها الصالح الكريم ina maka gargadi ya kai mai tafiya kan hanyar mai tafiya kan hanyar Allah mai girma ina maka gargadi wan shirar al-qatiri ya kai wanda ka cike jin farin ciki a cikin ranka au samma farah ko kuma a kira abu a cikin farin ciki alladhi yajurru bil insan ila al i'tidai al qayyim wanda wannan farin cikin jin murnan nan da cewar kai kake yin nan yana jan dan adam zuwa ga ketare iyaka a cikin tsayawarsa wa ma'anil insaniyya bil fadila da cikin kuma ma'anar cewa shi dan adam ne da Allah ya bashi falala sai ya ketare iyaka ya wuce iyaka saboda yana ganin kamar shi ke abubuwan gaba daya wa ila tajawuzul hudud shar'iyya zai jawo masa ya wuce iyakoki na shari'a bai ta hana da shari'a ko ayin hikima yace wannan jin yayi wanka cewar komai ya yadda kake so kake abu yace wannan shine tsantsan girman kai yace ala innahu kibar yace ka kusara ku wannan shine girman kai wato abin da ake nufi da aka ce la tafrahan bi al-qulub in ka karga farin ciki wato farin cikin da zaka yi da nimomin da aka maka shine kana jin cewa kai kai abun kuma abun ya zo ya sami na cikin wayanka da dabaranka da iyawarka ne ya jawo saboda kana farin ciki da abun hakan sai ya ja maka kana ƙetar iyakokin Allah ka wuce iyaka duk abin da zaka yi baka shayin gomi saboda kana ganin ka kai ka isa kai koma ne to wannan zai jawo ka fara jin girman kai ka fara jin cewa ka fi kowa ka fara jin cewa kai ko yanzu kai ne kai ne isasshe yace inna asabal ghafalati an illahi almutakabbirina ala qadarati ilahiyya lahum dawrun fa'al fi julli ma ma tusabu bihi ummatina min khizbin wa zalabil huna wa hunak yace inna asabal ghaflah lalle wanda suka gafalla suka gafe suka zama gafalallu anillahi daga Allah tabaraka wataala mutakabbirina ala qaraati ilahiyyati wanda suke girman kai a cikin abin da Allah ya zartar lahum dawrun fa'al suna da wani wato abu wani wani abu da suke suke zagayawa suna da wani abu da su suka taka rawa a ciki fi julli ma tusabu bihi ummatina cikin abin da ya samu al'umma min kisbin na daga Allah ya kishfar da jama'a wa zalazim da kuma girgizan kaza da ake huna huna nan da nan sun taka rawa matuƙa a cikin wannan aiki yace idza bati ila tammatil kubra min intisali a'dai alaina kuma sun jinginar zuwa ga babban wato laifi da suka yi wajen taimakon makiya a kanmu fi muktalif mujallatil hayat a cikin wurare daban-daban na rayuwar mutum ولا سيما في مجال السياسية وقوة العسكرية yace matakar wajen ma wato fagen siyasa da kuma karfin karfin wato jami'an tsaro jaza bi ma kasabat aidina wannan sakamako ne na abin abinda ayyukan mu suka aikata nakalan min Allah wannan azaba ce daga Allah madaukakin sarki inna huwal azizul hakim shi Allah madaukakin sarki wani ne ko mai wato alazizun wani ne alhakimu gari a nan wani abin da ake zuwa gaya mana shi mutanen da suka gafara daga Allah ta baraka wa ta'ala ba sa ganin cewar Allah shi yake yi saboda Allah ya musu wata ‘yar karamin ni'ima sai suke ganin cewa wannan ni'imar da Allah ya musu su ne ma suke komai ma su suka ja komai ma suka zama suna girman kai akan abin da Allah ya tsara musu a rayuwarsu gaba daya suna ganin cewa suna da abin su za su yi abin ba wai Allah ne ya tsaro hakan ba to mutane suka zama haka yace suna da rawar da suka taka sosai cikin jawo mana masifa cikin masifin da suka same mu na al'umma saboda ne saboda suna ganin cewa suna da ta cewa a cikin lamari kai ne Allah baka dukiya dukiyar nan Allah ya baka ne da rabe ka sai kake gani dabaran ka da wayon ka da kiyawar ka ne zai jawo ka zama mai dukiya kai ne Allah ya baka shugabanci sai kana ganin wayon ka da dabaran ka da kiyawar ka ne yasa ka zama shugabanci kai ne Allah ya baka ilimi sai kana ganin wayon ka da dabaran ka ne yasa ka zama wannan ilimi duk wani abu kai ne Allah baka dangane misali dan dangi ne sai kana ganin wayan da dabarar da ne jawo kana wannan dan dangi dukkan ni'imomin da Allah maka kowace irin ni'ima kana jin kai da ita kana alfahari da ita kana ganin kai ne isasshe shi yasa ka samu wannan ni'ima to da muka zama haka sai ya zama masifun da suke samu mu sun same mu ne dalilin jin haka da muke yi ba ma mai da lamarin zuwa ga Allah tabaraka ta'ala sai ake samu kitsewa sai Allah ya shafar da mutane ya kawo su saboda me saboda wannan shirka da mutane suke sannan sai a samu gida a ce a waje kaza an girgiza kaza a waje kaza an girgiza kaza saboda me saboda mutane sun manta Allah tabaraka wa ta'ala cikin nimomi da Allah ya musu suna da su su su su suka yi ba Allah ne ya ba kuma wannan halin kusan kowa ya fada cikin kamar da muka karanta a baya duk abin da ya same ka a rayuwarka ba za ka mai da shi wajen Allah tabaraka wa ta'ala ba sai ka mai da shi wajen kanka sai ka mai da shi cikin kanka kana ganin cewa kai kai ba Allah tabaraka ta'ala ne maka ba to dalilin haka sai abun idan ya same ka sai ya zama bayan nan Allah ya aiko ya aiko azaba ta za samu mutane saboda tauhidin ba shi da ƙarfi tauhidin ya koma da suna duk abin da ya same ka kowane iri ne ba za ka yi da Allah ne ba kai kai har ka dauka idan baka da dukiya ne dukiya ta samu ba za ka gane cewa Allah ne algani ne arutawa ne aruta ka ba inna Allah ya rizuku man yasha Allah shi yake aruta wanda ya ga dama ba za ka gane wannan ba sai kana cewa ai lokacin da nake neman kuɗi na mutane suna kwance ku san ma ya nake na samu kuɗi na ba saboda haka ni ne dai dai abin da na samu shi ilimi ne baka da shi kana neman ilimi ka yi faɗi tashi haka ne ka faɗi ka tashi ka tashi da kaza ka je wajen kaza ka je ina ka yi kaza har Allah baka yi Allah ne baka za ka iya samu ga wani ya yi duk faɗi tashi da kai nan amma bai samu ba za ka samu akwai yin wannan mutum to amma kai din ma wani sai kamanta sai kamanta Allah ne baka sai ka ce haba lokacin da nake neman karatu na yi kaza na yi kaza na yi kaza na yi kaza na yi kaza lokacin da nake shan fama na yin karatu da mutane suna yana shan fama kaga yanzu ka dawo kana ganin cewa dabarun nan da wayon nan da kai ne ya jawo ka samu karatu ko wani mulki ne sai ka ce lokacin da kake da fama neman mulki mutane suna ina lokacin da kake da wannan wahala sai yanzu da ka samu a zuwa wannan saboda haka wayon kai dabarar ka ya jawo ka samu to a cikin dukkan wata ni'ima idan aka zama haka ma'anarsa shi ne ka yi farin ciki da cewar yinka ne ya baka shi abin da yau gyara ka la tafrahan bi an umin udimta wa farah bi man an'ama in aqalta kar kai farin ciki da ni'imomin da aka maka kai farin ciki da wanda ya maka ni'ima shi ne Allah tabaraka ta'ala lokacin da abun ya samu gani wannan abun daga Allah yake cikin ganin daman Allah ne ya baka amma kana dawowa kana ganin cewa cikin ganin daman ka ne ka samu to shi kenan kuma abu ya ba shi dole jarabawa za ta zo cikin abu ya ce wannan shi ya ba da ƙarfi shi ya jawo aka samu ne maƙiyanmu suka samu ƙarfi a kanmu a cikin nau'o'i masu yawa na rayuwa ya ce su yi muktani mujallajin haya a cikin nau'o'i masu yawa na rayuwa sai maƙiyanmu suka samu ƙarfi a kanmu saboda mu tauhidin mu yanzu ya riga ya lalace tauhidin namu ya zama bayan wanda ake so mu yi ba muka yi ba wanda ake neman mu yi muka yi ba saboda haka sai ga du a wani motsin rayuwar mu ta ko ina makiyan mu sun samu karfi akan mu saboda mu mun manta muna da ubangiji mun manta akwai Allah tabaraka ta'ala muna ganin cewar mu muke yi mu muke yin komai to da mu koma haka sai shi kuma Allah tabaraka ta'ala ya bar mu da mu da kan namu shi da jabu da mutum yake cikin rayuwa sai ka ga bai ba in an mana shi ba yin ziraji ga wala wannan za mu ne da kama mu kawai a gani masu wanda suke samun yardar cewar Allah ne yake musu abun a cikin mu yan kanan ne yan kanan ne a cikin nau'uka na rayuwa duka yanzu mutum ne yana zaune a nan haka wanda ba mai ƙarfi ba ne ba shi da hali watakila sai ya noma da ya noman sa ta kace yanzu abin da za ka yi kaje kaza taki iri kaza in kaza taki iri kaza kaza taki iri kaza kaza taki iri kaza a yi noma sau kaza a yi kaza a yi ɗauri a yi wani duk abin da ake yin na aka yi aka yi sai amfani yana mai kyau sosai aka samu amfani me zai ce zai ce alhamdulillah Allah ya bani amfani ba zai faɗa ba ba zai faɗa ba ai takin nan da nasta da kaza kaza nan da nayi da kaza kaza kaza da nayi shi ya jawo na samu kaza ai waje kaza da ban samu da taki mu ban masa kaza ai kaga bai bai da na da na yi kaza kaza wani wajen da yayi fiye da fiye da yadda yi wannan ba wai ana ga maka kai bane karkai wani abu bane a za ka yi za ka yi amma abin da ake nema wajen da shi ne ka gane wannan abu baya jawowa ka samu Allah ne in ya kaddara sai ka samu in bai kaddara ba za ka samu ba to yaya ake yi ka tuno Allah cikin lamarin ka na rayuwa duka da ake duk motsin da muke yi muna tuna Allah a cikin abu muna gane cewa Allah ne ke yi ba mu muke ba da komai namu nasara zan yi da komai na rayuwa in ka sa gaba za ka yi nasara za ka yi isa inda ake so ka isa amma inda ake samun matsala shine dawowa kake yi kana ganin cewa kai kake yace wala siya ma fi majalis siyasiyati wa quwwatil askariyya yace a wajen ma shugabanci duk shugaban da Allah ya bani shugabanci man da Allah yake in ya zama shugaba sai na ganin shi ya fi kowa iyawa ne ya fi kowa dabara ne ya fi kowa wayo ne shi yasa sai zama shugaba sai man da Allah duka in ka zo kana gaya masa abun nan da Allah ya baka kaza kaza to haushi ma zai nan sai zaka ce Allah ya bashi a shi ne kawai ya samu to ba sai ka je kan shugaba ko kai shugabanci aka baka a unguwanku kai ne mai unguwa ko kai ne da kacci a unguwar ko mene ne gani kake wai ka fi kowa iyawa ne wai ka fi kowa dabara ne shi za ka baka haka ke tsammani da ka yarda cewa wannan shugabancin Allah ne ya baka to da za a yi nasara zuwa kuma nasara da kuma za ka yi nasara sannan wani kuma yana ganin a karfin sojin da yake da shi ne jami'an tsaron sannan su suka jawo ya samu wannan mulkin yana da wanda suke tsaya masa saboda haka wanda suke tsaya wanda su suka jawo mulki yi haka ne ko haka yake zato wannan dakarun nasa su suka tsaya mulkin ya zauna tare da shi in babu sa mulki ba zai yi ba sai da su masu kare shi bai da cewa akwai Allah ba kenan da da cewa ya da Allah to su zai yi su ne kawai na suna na suna ne zai amma ya san Allah ne bai ba su ba shi za ne sallallahu alaihi da ana gadin sa sai Allah ya ce so kadda wallahu ya asu minan nas Allah ya yi san maka daga mutanen nan sai ne sallallahu alaihi wasallam ya ce kowa ne daga ruwa mai gadi kawai kawai an ce akwai tarniya wannan wannan tarihi da kanka na musulunta ta ce ai in za ka yaudari kowa ba za ka yaudari kanka ba ta ce tun da dai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to a tafi yanzu ba sai an yi gadin sa ba to kawai ya sani yana kan daidai to sabon annabi sallallahu alaihi wasallam su ma haka suka yi sai na umar yana yana kwance a masallaci yana tura rundunar da barka iyaka suna shiga kasashen tura wannan suna suna yakan su su rum su bari din duk inda aka yaka shi sai wani shugaba daga faransa sai ke kan shi zai zo bai gawaye daga ina rundunar take fitowa ne waɗannan mayakan kan daga ina suke fitowa ne daga ina suke zuwa ya zo yace zai zo gari amirul mu'minin nan da ake faɗa ma zai zo gari da ya zo garin Madina ya zo masallacin Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga masallacin ma wanda mutan kan dimi ne aka rubuta ga ya ji a ciki ko shi ku ba mu ha shi tun daga shugaba garin yake mamaki tun daga shugaba garin Madina bai san wajen wajen an san Allah ne yadda ya kamata wannan wurin ba ba a wannan shirka kwata kwata ya shigo yana mamaki yana mamaki ya shigo yace ina ne ne yake sai ga nan wanda yana wurin akwance akan yashi a gefe na can a kwance yace a a wannan ne zai kin aka je yace ina mazu gari ina mazu gari zaka je ba mu ga bawa mu gari da ba da yashi yana kwance ko yace a ya kamata ga wannan nabi kawai yace annabi ya kamata ya koma kawai inda da ya kai aka zo sai na mu yana bacci aka yi magana aka ce to ga wani fa ya zo yana so za ku yi magana sai ya gyara ya tashi ya gyara zaman sa kan yashi ya gyara rigar sa ce bismillah shi daga wannan abun aka daure shi an gaba da shi kawai ya ga fa gashi na ana fidda rundunoni suna zuwa suna kashe su amma ya zo gidan gwamnati ya ga ba ba komai ba tukunna ba akan yashi ne ma ake ake ake abun ma gaba daya to su wanda aka tura yakin nan ba komai a zuciyarsu sai Allah wanda ya tura su yakin ba komai a zuciyarsu sai Allah saboda haka sai ga kafin su fito runduna ba iyaka amma sai a fasa su sai a watsar da su to abin da ake nema shine a wurin mu ya zama mun sa Allah tabaraka ta'ala cikin zuciyar mu karfin na Allah ne ba karfin mu bane to da sai na ba wanda sai ta kamu amma yanzu sai ake ta kamu saboda ba mu yarda ba mun fada da baki kan Allah kamar kaza Allah kaza Allah amma babu a iya bakin yanzu yake bai ji ko ina ba bai ji ko ina ba inda yake yana na iya bakin mu ne kawai mutum yanzu yanzu zai zo yana roƙon Allah yana addu'a yana ba amma gari yake bude bakin sa ke bara kawai bai da tucin sa ba sai dawo yana yana yana yin wasu dabaru yana ga in yayi kaza yayi kaza yayi haka yayi haka abun zai yi inda ka yarda Allah zuciyarka duk abun da ya same ka zaka mai wajen Allah tabaraka wa ta'ala yake jaza'a bima kasabat aydina wannan abu sakamako ne na abun da aikin hannunmu ya aikata mun faɗi cewa mun yarda da Allah amma muna ganin cewa mu muke yi sai ce wannan Allah sai ya kuma na azaba da gare shi shi Allah mabuwayi ne gari to saboda haka abin da ake so ka gane shi ne duk ni'imomin da Allah ya maka ka gane daga Allah suke ba daga kai ba daga Allah suke ko menene daga Allah ne sai da shi maka Allah ta farhan bi an'umul inta wa farah bi man an'ama in aqalta kar ka farin ciki da ni'imomin da aka maka kai farin ciki da wanda ya maka ni'ima idan kana da hankali fa kullu ni'matin tazunu dukkan ni'imomin da aka maka za su wuce za a wari da ce babu su duna man asla banda wanda ya baka ni'imi shi Allah tabaraka wa ta'ala fa za ka baki fi kulli zaman shi Allah tabaraka wa ta'ala yana nan a cikin kowane zamani yace mana ya kula adu mufakirin inna akbar al-afat al-qalbiyya تسد على المنتمي البشري باب السعادة هو الكبر وإن أشقى أعداء البشر في الحياة هو الكبر ورد الإنسان عن نفسه ولا تصل كراهية الناس من سائر الرذائل الخلقية إلى ما تصل إليه كراهيتهم من التكبر إن الكبر من صفات التي تقطع حبائل العلفة والعنف بين الإنسان وأخيه الإنسان بل يبتلهما إلى الأعداء ويبتو على صاحبه بابا من الانزجار من الانزجار العام آه ودعني يقول هذا بيان هذا بين الإنسان وأخيه الإنسان فما بالك بما إذا كان بينه وبين مولاه ربه تبار ربه المتعالي yace mana ya kula da mutaki ne daga cikin malamai masu tunani yana cewa inna akbaru afatul qalbiyya lalle mafi girman wato laifin zuciya tasuddu ala mujtami al-bashari wanda yake hana mutane zuwa ga babu sa'ada zuwa ga gidan shiriya huwa al-kibar shine girman kai wa inna asdal a'da'i al-bashar fil hayati huwa al-kibar yace mafi shakiyancin makiyin dan adam a cikin rayuwarsa shine girman kai waridal insani an nafsi da kuma mutum yarda da kansa yana jin yarda da kansa a cikin kowa yace wala tuzul karayatun nas min sa'ir razail qarqiyya ila ma tuzul ilay karayatun min takabbur yace dan adam ba zai isa ba a gare shi zuwa ga abubuwan da za su ja masa kaskanci na daga rayuwarsa idan dai yana tare da girman kai yake girman kai fa wata siffa ce wanda tana daga cikin sifofin da suke yanke jin tausayin juna da jin taimakon juna irin a zauna a irin shari tsakanin mutum da mutum bayan insani wa kiyin insa mutum tsakanin da dan uwansa mutum kai yace bali batilu ma ila ada girman kan nan zai juya su koma ma makiyin junansu wa yatu ala sahibi babu min al-intijar al-am sai ya bude wa dan uwansa wata kofa ta tsiyayya saboda wannan girman kai da ya samu yace wa dani ku yace ka bari ne bari ga maka hada bayyana insan wa ke insan wannan tsakanin mutum da mutum dan uwansa kenan fa ma ba luka bi ma idza kana bainahu wa bain maulahu yaya kake tsammani idan tsakanin da kuma tsakanin ubangijinsa rabbul mutaali ubangijinsa mara kuɗi ta wannan wajen abin da ake gaya mana shine shi dan adam dai idan ya riga ya samu girman kai lamarin da riga lalace aikin sa ya riga ya baci da kuma girman kan nan ba wai ba sai kana takama a cikin mutane ne girman kai ba ba sai kana takama a mutane ne girman kai ba akwai abubuwa da yawa da za ka zai zama girman kai kuma ba ka san girman kan bane wata gida yace ɗaya daga cikin mufakirun suke gaya mana cewa mafi munin abin da yake bata zuciyar mutum wanda yake ba ta mutane gaba ɗaya al'umma shi ne su rasa tsira shi ne girman kai yace mafi shakiyancin makiyin mutum kuma a cikin rayuwarsa shi ne wannan girman kai yana jin girman kai a ransa sannan kuma ya yarda da kansa ridan nafs ridan insani an nafsi mutum ya yarda da kansa wato ya da kai da ake bala ne shi ne bai taɓa jin yana kuskure ba shi ya yarda da kansa kawai duk abin da yake yana da daidai yake yana kan akan daidai yake shi baya ma baya jin komai to wannan ne na maka to shi kan ya bani ya bani gaba daya wanda yake gani shi akan daidai yake a cikin komai kuma hakan zai jawo masa cewar ya fada cikin kaskanci mai muni yace girman kai ba wani abu ne wanda wata siffa ce wanda take yanke igiyar kaunan juna idan mutum Allah ya sa masa girman kai ya hada shi da limomin da suke ja masa za su ja masa girman kan nan kaga limomi da za a wata ja masa girman kai ke sa shi yake la tabra an jalon mun yinka kar ka fada ciki da wannan limomin balle su daga maka hankali su ne suke jawo ai abin da aka bi saba wanda muke faɗin sunan kamar dukiya ne yanzu misali ka samu dukiya da baka da dukiya sai Allah ya baka to akan ka gane Allah ne ya baka wannan dukiyar kamar dukiyar wajen Allah Allah ne yayi ka zama mai arziki sai ka ji tausayin mutane za a samu alifa a samu a samu tausayawa a cikin zuciyarka saboda dukiyar ta samu sai ya jama'a yi maka kuma sai ka fara sai ka fara yi maka yanzu saboda wani yanzu ka samu ka samu dukiyar kada kamata yi da dukiyar nan ta samu sai ka ji cewar a ai shehu ya ce kar kai farin ciki da nimomin da aka maka kai farin ciki da wanda ya maka niman shi da Allah tabaraka wa ta'ala to Allah ne ya maka niman nan ya baka dukiya yanzu sai tausayi ya kama ka fiye da kima sai ka ji kana jin kan mutane fiye da kima ka dauki dukiyar ka ba su ka da Allah ne dukiya amma in kana jin cewar dabaru ne da wayonka da iyawarka ya jawo ka samu ka shirya Allah ka kawo kanka to shi kenan sai ma ya ja maka kyamar mutane ya ja maka gaba da mutane ne dukiya ne ka samu yanzu kana jin haushin kowa ka fi kowa ba zai yi ma ka ji kan wani ba in ka ga mutum yana cikin hali ko yazo yana kokawa wallahi ban ci ba ban sha ba irin halin da ake cikin sunnan wallahi ban ci abinci ba tsawon kwana kaza kaza kaza akan zuciyarka ta karaya sai ka ƙara jin haushi ba lokaci da hankali za ka kokar sai ka ƙara jin haushi ba lokaci haushi za ka sake ji sabo saboda me kai yanzu za a roƙe ka kai ba san ya ake ka samu ba kai ka yi kaza kaza za mu kai kai kenan subhanallah Allah tabaraka wa ta'ala idan ya ba ka gane daga Allah ne to a lokacin ne zuciyanka zai karaya idan dukiya ce in aka wuce maganar dukiya abu na biyu da yake jan girman kai shine ilimi misali Allah ya baka ilimi akan ya ja maka jin kaunar jama'a ya za a yi ka jawo su ka ba su abin da ka sanin nan sai ya sama girman kai kuma yanzu babu babu kamar ka ba wanda ya iya kamar kai idan mutum yanzu yana neman ka ka gwada masa kai koya masa sai girman kan ya tashi kana girman kai mutane kana tsaye kai kana kana jiji da kai wai kai me wai kai me duniya ka kana ganin kai kai ba Allah tabaraka wa ta'ala ne maka ko kuma a dangane ne ka samu kai ne dan wani shi kan wani shikenan sai ka daka baba kana daga tari kana kana hura hanci kai kaka ka kai wani waje to da na abubuwan duka in Allah maka kowanne a cikin su ka gane Allah ne maka farin ciki da Allah tabaraka wataala ba kai farin ciki da su ba yace wannan girman kan saboda nimomin da aka maka zai jawo maka ka je da jin tausayin kowa zai jawo maka ba za ka ɗebe kewa da ɗan uwanka mutum ba wal umsi bainal insan ba za ka zauna tsakaninka mutum da mutum su zauna suna ɗebe kewan junansu a zauna ana ana jadi ana hira ba a kai ba za ka yi jadi da mutane ba za ka yi hira da su ba saboda su waye gayin da suke can suna can ƙasa kai kuma kana can sama saboda kai da kafi karfin ka tsaya kana kana magana da mutane saboda kaji ne in da da kana yi ashe babu ne ta jawo kake baka da bidiya ne za ka iya kula mutane yanzu ka samu a baka da ka ilimi ne yanzu ka samu ilimi ka daina kula mutane baka da mukami ne baka da sarauta ne baka da wani abun da kake nawa ne yanzu ka samu saboda ka rabu da kowa yace kai ba haka ma abu ne maka bai Allah maka niman ba abun da zai jawo maka kuma in maka za ba bal yubaddilhu ma ila adai sai ya juyar da kai ka koma kowa ma ya koma majinka saboda wai an maka wannan nemo kai za ka bari ciki Allah tabaraka ta'ala ka gane Allah ne maka sai ka juye ka koma kowa ma ya koma majinka yanzu kowa kowa ka tafi majinka saboda wata nima kawai sai na shi maka la tafrahan bi al-ummi mudinka wa farah bi man an'ama in aqalta kage bari ci wannan nimomi an zo an tara su inda yawa ne aka maka sura ta ta sai gane Allah ne amma in kai bari ciki da su to kai ka faɗa da mutane kenan kai zaka dawo kana ga mutane ba miki hankali kuma a cikin abun da wata kin ko na Allah ne ma kai zama ne da duniya ha ai yanzu kaga in dukiya ce za ta duniya ce to in ilimi ne ba Allah ce magana Allah yana ne ko Allah ba ka ilimi to ilimin zai iya zama maka nima ce da amma aka maka na ilimi to zai zama maka halaka saboda yanzu ka dawo mulkin mutane saboda kai an baka ilimi an baka bukatun ka dawo mulkin mutane kana gaba da su kana jin haushin su akwai wanda ya baka ne a cikin su akwai wanda ya baka a cikin su ba wanda ya baka yau akwai wanda ya zai kwace a cikin su ba wanda ya zai kwace amma saboda tauhidin mu ya sha wahala sai kana ganin mutane su suka baka kana ganin kuma su ya kwacewa saboda ka sai kamar su makiyanka sai za shi yi ce maka fa kullu ni wajin taruru ka gane dukkan niman ma da za ta mutu nuna mana da amma ban ban da wanda ya baka shine Allah tabaraka wa ta'ala shi yana cikin kowane zamani to ka gane man in an maka niman nan Allah ne yayi in ka gane Allah ne yayi ba wani ne ma ba ba wanda ya yi ba wanda ya yi maka Allah ne yayi to wallahi mutane idan suna jin haushi za ka sake mu su ne kai za ka rungume su ne ma ba ruwanka saboda ka san ba su su yi ba ba wanda ya sai sai Allah tabaraka ta'ala sai ka farin ciki da Allah tabaraka ta'ala amma so ka yi ka farin ciki da mutanen me zai zo su yabe ka su dawo karkashin ka su zo suna yaban ka kai kaza kai kaza sai da jilali kaga shi kenan aiki ya bashi kenan yace wannan girman kan sai ya bude wa mai shi wata kofa ta kasawa na al'umma gaba ɗaya kowa ya fara cikin wannan ni irin wannan girman kayan sai ka same su a cikin al'umma sun yi yawa ta ko'ina wannan shi mahalin da kenan wannan shi mahalin da kenan wannan shi mahalin da kenan kuma kowa ya gabe shiga wata cima aka nan maza aka nan gudura wanda ta wata ne ima sai da kowane hali ya dora wa kanka wani ya zai baka shiga cikin mutane ne ana zama da kai haba mutane ko in kana shiga cikin su ai kaza kaza kaza sai dai shiga ba zai shiga cikin mutane ba saboda shi an masa abu an masa wata ni'ima ta dukiya ko an masa ni'ima na ilimi ko an masa ni'ima na mukami kuma sai ran ni'ima ta kare zai dawo ko ba ka ba sai dawo zai ce ya ce zai kula mutanen bari kila ko mutanen da yake alaka da su da Allah ya kawo ni'iman ya bashi sai ya daina ya daina kula su sai ran da abun ya kare kaga tun a duniya ma ba dan jira yana mutum suna zai karar da abun ya garawa ko kullum mutum da zuwa sai ta kare neman sai ka dawo kana kullum da da kuma warwa kansu alaji bai ya fito wallahi shi muka yi anan da mun nan ya zo ai mun zauna da shi alaji ya zo aka zauna ni ikon Allah kai ma haka za ka na wala kai za ka zauna da kai ikon Allah na yi wace amma da alaji zai kula kuwa ai da alaji kam in ka zo ba zai kula ka kaza kaza kaza da din an masa wata ni'ima ne yanzu ko ta gushe tare kawo ba mara to fa kullu ne mace ta zuru duna mana ka gane Allah ne yayi tun farko sai ka da Allah ciki sai ta zauna ta dungoma da kai ba za ta barka ba amma in ka gane cewa ba Allah ne ba kana ganin kana da wani hannu a ciki to za ta tafi za ta tafi da barka kuma ita ne za ta ja maka wannan girman kai sai mai rubutu ya ce ka kamar ya bari ga maka wannan fa tsakanin mutum ne da dan uwansa mutum zai ta masa girman kan nan saboda nimar da ya samu zai ta jiki da kan nan saboda nimar da aka masa zai ta gaba da mutane saboda nimar da aka masa nimar kuɗi ne a nimar ilimi ne nimar mukami ne nimar dangane ne sai ya ta abu saboda wannan nimar ya taɓa mutane irin wannan abubuwa ya ce to kake tsammani kuma tsakaninsa da tsakaninsa da ubangijinsa me kake tsammani zai yi tsakaninsa da ubangijinsa kuma wanda shine madaukaki yanzu ya manta cewa Allah tabaraka ta'ala shine madaukaki yana ganin shi ma madaukaki ne shi ma mai yi ne shi ma ya isa yanzu ya isa ya kai wuri kaza inna lillahi wa inna ilaihi raji'un lokacin da mutum yake ganin ya isa ya kai waje kaza ko ba wanda ya isa ya yi dai to daga nan ba ya lalace kenan ya bashi yana farin ciki da wadannan nimomin yana jin girman kai da su to shine shi yake ga maka kar ka bari kana farin ciki da nimomin da aka maka kai farin ciki da wanda ya maka nima shine Allah tabaraka ta'ala abin da ake nima shine duk abin da Allah ya maka to kaga Allah tabaraka ta'ala cikin abin sai ka huta amma kar ka ga mutane a ciki kar ka yi ranka a ciki saboda lokacin da kaga ka san ka a ciki kaga mutane a ciki to za su tafi nima amma in Allah ne kai da sauran duk abin daga Allah ne duk abin da ya zo daga Allah ne kai yarda to sai ka zauna sai da suna tare da kai sai za a ji shugaban mu suna cikin halin da kai su a cikin nan ba za su mutu a ciki ba haka za su rayu haka za su bar duniyar saboda sun yi nimomin nan Allah ne ba sa jin wani ne ba sa jin wani ne shi yasa ba kai saka taba Allah su barka ba in ka taba Allah ba za su barka ba in ka taba Allah ba za su barka ba an bai ta ko in ka taba Allah ba za su barka ba ko me kake kuwa saboda ba ba kai kake ba ba ka zai musu ba yanzu ka dauki mazan moshe moshe tsara sun goce da lawa a matsayin misali ka duba yanzu shi akwai wanda ya sai ya taba ya taba Allah ya taba annabi ya taba shehu tijani ya taba shehu ibrahim shehu ya bashi akwai mutumi to mutumin yana so a ce ya kwarje shi ya zama duk motsin da za a ce shi zai yi ya ta kawo nimominsa da Allah ya je ta wannan abin da muka lissafin ya za a bar shi ba za a bar shi ba saboda mai ba shi bai sai ba ba an yadda Allah ne yake yi shi yasa sai ka ga abun yana tafiya amma kai yanzu kana tsoron wani saboda wata ni'ima da ya maka wata kila yanzu ba zan saba wa ne ba a wannan na baka abin da ya ba an ce ba ya faɗi kaza ya yi mummunan magana a jami'in da sallallahu alaihi wasallam ya yi mummunan magana a jami'in shi tijani ya bari kaza a kan shi ibrahim to ai ba ka sani ba ai muna zumunci da shi ai akwai kyakkyawar alaka tsakanin mu kaza kaza kaza kaza ba zan bari abun mu ya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kana tunanin me zai ma amma da ka da cewa Allah ne yake yi dukkan wata nima Allah ne yake yi to ba za ka ga wannan mutumin ba saboda ka duk ni'imomin da Allah maka ko sun zo ta hannun wani sai gane cewa daga Allah su to shine abin da shi ke ga mana cikin wannan baiti abin da ake so mu lura da shi dukkan ni'imomin da aka mana mu gane daga Allah tabaraka ta'ala suke sai mu samu zaman lafiya sai mu zauna cikin ni'iman mu dawoma a cikin ta amma lokacin da muka cewar muna da hannu a ciki to za ta yi tabar mu sai za shi ya ce la tafarhan bi anhum imta wa faraha bi man an'ama ina qalta wa kullu ni'matin tazulu duna man afka fa zaka bakin fi kulli zaman insha Allah za mu dakata nan idan aka zo karatu na gaba za a ji menene ma girman kai me girman kai ya yake a yi shi ya yake bayan muka nemo mene girman kai zai same ka to a za ka girman kan duk za a faɗa mana yadda yake sannan kuma a gaya mana hatsarin sa saboda haka ka samu kai fana'in gaske ka kare cikin Allah tabaraka wa ta'ala ka huta shikenan sai komin kai tafi Allah ya sa mu gane abin da shi ne ke so mu gane a cikin waɗannan baituka masu albarka albarkacin ne Muhammadu sallallahu alaihi wasallama abin da muka daidai Allah ba mu ladansa abin da muka yi kuskure Allah gafarta mana albarkacin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama Allah ya ba mu lafiya da zaman lafiya waɗannan abubuwa da suke faruwa na kuncin rayuwa muna fatan Allah ya kawo mana sauki da gare shi albarkacin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama Allah ya ba mu lafiya da zaman lafiya makwabtan mu da suke cikin fitina muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya yi musu Allah ya ba su zaman lafiya da mu tare da su gaba ɗaya albarkacin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama Allah ya biya mana bukatun mu na alkhairi gaba ki ɗaya albarkacin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama da mu'jizarsa da shi tijani da karamar sa da shi Ibrahim da faidar sa albarkacin Ibrahim da Isa bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi alamin rahman rahim malik yawmiddin ya kana biya da sayyidin da salatul muslimin wa salatul ladina an'amta alaihim غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي الى صراط المستقيم وعلى اله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين